إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 27 ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da 26 ga watan 2025 muna cikin littafin riyadu salihin yau insha Allah za mu yi darasi na 43 cikin littafin riyadu salihin insha Allah darasi dai na ƙarshe ko hadisi na ƙarshe hadisin aisha radiyallahu anha na cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ji wani sauti sama a ƙohar shi ya huto da mai kudi da wanda ake bi bashi an ɗaga murya ɗaya ya ɗaga murya ma'ana mai bin bashin yaran tsuwa da Allah ba zai rage ba ya an biya shi ɗaya kuma iya ce a rage manzala ya hutu yake tambaya wane ne yake rantsuwa da Allah ba zai ba aikin alkhairi jin haka shi mai bin bashin ya ce ni ne ya manzan Allah sallallahu yanzu ya ce falahu ai zalika ahab diyin da yake so ya doka zike na ya mai kauya ya dauki kuran shi ya ce duk abin da wanda ake bashi ko ya bada ko ya rage dai ta rage gare shi shi zike na ya mai kauya ya kenan ya nemi annabi ya nemi kenan ya yi rangwami ya sassabta akan zahin kai da yi shin za mu tashi wa an abil abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balagahu anna bani amr bin auf kana bainahum shar فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت السلام فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت السلام فهل لك أن تؤم الناس makaranta dai abin da muka ce abin da ya makaranta salibin sa'idi shine abu abbas ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam balagahu anna bani amar bin auf kana bainahum shar cikin kabila ko gida na bani amar akwai wata fitina wata husuma tsakaninsu aka ba da labari kana haka yanda da muna cikin ba'a barin fitina ta cikin al'umma neman hada kan al'umma fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusluhu bainahum fi unasin ma'a wa annabi yahuta daga gida yanihi inda suke tare da wasu jama'a tare da shi kenan shi da 'yan jama'a can wajen ku bane shi ne banu amur ya tahi wannan wajen mutanen to ana nan a wannan sulhu da aka yi fahubisa rasulullah sallallahu wa hanatu sala suka tsaye manzan Allah kenan sulhun ya tsawo kan ya samu haɗin kan kan ya samu ciwo kan fitilar har lokacin sallah yayi faja bilal illa abubakar radiyallahu anhuma sai bilal kana shi mai kiran sallah ya zo wajen abubakar sadiq radiyallahu anhu ya ce ya babakar inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis wa hanata salam abubakar ya ce manzon an tsare manzon Allah an tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gashi lokacin sallah yayi fa halaka an toban nan zaka mata limanci mana kai sallah eh lokaci yayi an ja kin an jima kin an jira da yawa sai qala na'am in shit wakati bilal in ka so zan yi shi ladan shine mai kiran sallah misali ya kama ko kenan in ka so zan yi kenan tabbas kenan nan kaga ya kwanta kenan idan aka yi tsawon jiran liman bai zo ba kaga akwai damar a yi sallah ba cewa dole ya zo ko da lokaci zai nisa da yawa shi kenan abu sadiq ya ce na'am in shi faƙama bilalun a sala bilal ta da tsaye da sallah ita da iqama wa taqaddam abubakar fa kabbara wa kabbara nasu abubakar ya shiga gaba ya kabbara ta harama su ma mutane baya suka kabbara kenan an shiga sallah وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف manzana sallallahu alaihi wasallam yazo iya tahiya cikin sahu iya shiga cikin sahu har ya shiga cikin sahu na gaba kenan fa akhadha an-nas fi tasfiq sai mutane suka hara tabi tab tab tab tab kenan ana ma Abubakar ishara akwai magana a baya wa kana Abubakar radiyallahu anhu la yaltafit fi salah Abubakar dabi'a da mutum nutsuwa abubakar baya waiwaye a sallah amma falamma aka tsara nasu tasfiq iltafat da tabin ya yawa ana tabtaban tabawa sai warwara فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله فرفع أبو بكر رضي عنه يده فحمد الله سيقا ديجي فإذا من فجأة كل هيك من على بايش فسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي من إشارة mana an amu kusa makana katarwa an amu kusa makana za tsaya da kake yi mai shara tsayan da yake kai kusa farafa abubakar radiyal anhu ma rabi radiyal anhu ya dahu fa hamida la abubakar daga hannu kuma ala godiya inda bai ya tsaya ba wa raja'a al qahqara wa ra'ahu hatta qam fi saf abubakar da daga hannu ya godiya ga Allah sai baya baya eh baya baya ya tsaya a cikin sahun na bayan shi ke ganin haka fatakaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla linnas manzan sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba yawa mutane sallah falamma faraga falamma faraga aqbala ala nas annabi da ya kare sallah sai ya kalli mutane faqal yace musu ayyuhan nas malakum حين نابكم شيء في صلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء يتي ياكم متاني من ساميكم ما لكم من ساميكم حين نابكم شيء وانا أبدا يبجون مكو أتكن صلاة أخذتم التصفيق شكا تابي تاب تاب كتابة إنما التصفيق للنساء تابينا ما تاني هكا ما تاتي تابينا ما تاني من نابه شيء في صلاتي فليقول سبحان الله wanda wani abu bujuru mai sallah iya so ya ishara ba ta ɗize ba ta ce subhanallah misali ina sallah wani wani wani ta ce subhanallah ta yi gadi sallah kake ko abu gida gongon gongon ana ma da yana so a yi ko wani abu zaka ishara ga wani abu kenan tasbiya yake a tabi yake ba subhanallah yace fa'innahu yace kenan idan ɗayan ku man na bahu shehun fi salati falakul idan wani abu ya bi juruma ɗayan ku a sallah sun tambayi falakul subhanallah ce subhanallah fa innahu la yasma'u ahadun min hin yaqul subhanallah ila tafat domin duk lokacin da mutum zai ce subhanallah dole mutum zai waya kenan zai waya game akai yace ya babakar nan mas'alar ta tabi annabi ya ce linnisa in mata suka sa tabi na mata ne nan ya zama to a fikin malikiya shi malik ya ɗauki wannan magana akan zargi ko aibanta tabi ba dan mata ba an ce si shi sa a wajen imam malik ko mata ba sa tabi a sallah yadda ta tabi to amma nasi ya tabbata karara cewa falsafin rijal wal sifiqun nisa ruwa ta inganta annabi ya ce maza su yi tasbihi mata su yi tabi wai wannan ya tabbata ba wani ba wani fiƙi bace ba kenan kuma imam malik bai zoce ruwayar kai yanzu ka ji ko mace ta ji in mace tana sallah tana so ta yi wata ishara ko kiran ta aiki ko yaro ke wani abu da wani tana so ta yi wani ishara ita tabi za ta yi ita taba ko mijinta ya ga tana sallah misali ke ta tabi tab tab tab taba shine ishara ta mata haka annabi ce rizqi fiqh nisa ta mata su yi tabi wal sabi rijal mata su yi sabi kina wannan ba dan zargi bane kadai ba shi imam malik dokayi ko annabi ya abada ya ban tabi daga ba daya to ya ware nan da zahiri nasu iya nan ina mata su fiqh nisa tabi na mata tabbas nasu haka yake ba zargi kurin haka ne tabi aka sa mata tabi suke ba kuma za ba ku maza idan wani abu ya tashi za ku ishara a sallah ku yi subhanallah haka manzana ya karantar da al'umma to a lokacin nan sai annaba ya kare wannan bayanin na musu magana akan tabi da suka yi sai ce ya babakar ma aka an tusalli bin nas hin ashartu ilayk ya babakar me ya hana kawa mutane sallah lokacin da na maka ishara mana ka tsaya a wajenka misali ka tsaya ba sai faƙala abubakar makana yambar gilibin abi ƙuhafa an yi salli bin nas bai ne da rasu salama ya ce gaskiya ce bai dacewa ga ɗan abin abu ƙuhafa baban abubakar ne kiramin shara ce ta ga matsayin shi a ce yawa mutane sallah a gaban manzana baiwa muna iya ba shi ne a takashe kurin ma'ana shi ne matafakun alai nan kaga ya kwanta kenan kurin limanci a nan kaga limanci biyu aka yi abubakar ya annabi ida illa annabi bai bi sallah gaba daya ce wanda manzana sallah a bayan shi gaba daya abdurrahman bin auf ya tabbata annabi ya sallah gaba daya a bayan shi abubakar annabi ya fara ba ida ba abubakar ya ja baya amma abdullahi bin auf shine kadai mai rabon wannan sai wa annabi sallar limanci gaba daya shi kuma ya wakana ana ga yakin tabuka ne ana tahiyya lokacin sallah ya nuna sallar manzana bai zo ba an lokacin sallah ya kata da sallah an shiga sallah manzana zai zo ba gan shi ba ba san shigowar shi ba shi abubakar ba gani aka ba ka taban abubakar jiyo su ce abdurrahman ba wanda ya ga annabi a yi ishara idan kare sallah na fitarar su sallah ka bangare shi na shi kaɗai ne salawa alaiwa a nabi limanci a ran bin auf abubakar baya yi wani bangare nan da ya duka wannan ruwaya mai dalilin kawo ta na nan sallar salama yana bai barin fitina cikin mutane in yi ji sulu hatta lokacin sallah yakan yi ya tsaya wajen wannan sulhun daga baya zo sallah kuna gane ha nan ka kenan an tsawaita musu jiran hatta kai jiran ya kai a zo a sa wani yanki muhimmancin kenan haɗa kan al'umma muhimmancin sulhu tsakanin mutane sata na masu ke magana cewa salat za ta labayin ya so an gaya muku abin da yi sallah da zakar waye an gaya muku abin da yi sallah da zakka da kaza ya ce salat za ta labayin gyara tsakanin mu'amala tsakanin mutane ya yi muhimmanci kan sallah da zakka duk annabi bayani ko kaga shi da annabi ya tsaya wajen jinkirta gyara su akan sallah ana jiran shi hatta kai daga baya aka zo aka tara sallah don jinkirin da yi mahimmancin dai aka ji fitina tsakanin mutane a yi ƙoƙarin gyaran ta sai babu fadal da'afat musulmin wal fuqara wal hamilin magana ta fadala ta masu rauni na musulmi da fadala talakawa sama ce da masu dai karon ƙarfi wanda dai ba su da wani abu ƙima ba su da wuri cikin al'umma ba su yaran kawaka mutane gasu don su ba makwata su ba makwata su masu hankali ba a cikin al'umma to tausaya musu da matsayin cikin al'umma ya ce ƙalallahu ta'ala واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سوى كرشي وأن يا كودي دينا هون آية فضل الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كي حقورهم mana ka jimre ma kan ka zama tare da waɗanda suke bautar ubangiji sahiya da marice kuma suna wannan bauta yururi na wajen Allah suna yi don Allah kenan mutanen kwarai ka yi kwarin zama da su na akwai jan hankalin zama da mutanen kwarai ko da talakawa ne ko da menene haƙurin zama cikin mutanen kwarai wala ta'adu aina ka an tuturu zin zalhatar duniya kada ka kawo da kai mana idan ka ya tsallaka ya bar waɗannan masu bautar Allah masu Allah kada ka bar su ka hange wasu daban dan kawar duniya masu kudi ne masu hali ne ka manta da wa'annan masu bautar Allah masu bayyana Allah sai da mace kada idan ka mana tsallake su zuwa ga wasu da ba su ba bayan wannan aya ya ce wa an harisa bin wahab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر يتي حارس بن وهب كي cewa yaji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bi ahli aljanna kuna so in baku labarin yan aljanna za ku ci na'am ga yan aljanna ce kullu da'ifin mutada'af duka wanda yake mai rauni wanda yake mutane sun rena shi ba kowa ba mai rauni mutane sun rena shi ba kowa ba kenan amma ga irinsu ba kun a wasu mutu a zahiri mutum ne mai rauni wanda aka rena amma lau aka sama Allah la abarra inda zai rantsuwa ga Allah Allah zai kubuta da shi bai rantsuwa misali zai ce wallahi garin nan yau yayin ruwa wallahi garin nan yau sai bala'i wani bala'i sai ya zo to wannan ai rantsuwa to wallahi an yi kaza ko to wannan wallahi da an ba ba abu me zai ba kafara zai ba to Allah bai bare kafara abin da wadi yayi akwai yin sadawa ko amma aje mutane bai kima aje mutane an raina shi ba kowa bane ba tarwa ne bai ta madafun bil abwa bai inda za je ko zaman za a maido miki aure amma a wajen Allah iya da kima wannan shi aka ce ya kanan kanta da mutane kakkare ne mutum dan talaka ne mahi yawa talaka aka yi makana wani bai da komi bai da kadara bai da kudi shi aka yi makana to ba ka san kima shi a wajen Allah ba iya da kima a wajen Allah za ka kina a yi hankali da masu rauni da kuma ce wannan irin sinar yan aljanna ya ce ala akhbirukum bi ahlin nar an ba ku labarin yan wuta kullu utullun jawazin mustaqbil duka mutum mai kaushin hali eh mai kaushin hali ƙato mara imani shi ne jawaz ƙato mara imani ƙasan aibar nan ka girma gaba imani shi ne wata da shi ne zai ma fasararsa a nan gaba na jawazin wannan sai ce ba wannan ya ce kenan wannan ke mai girman kai kenan ƙato mai mun kashin hali mai girman kai suna yan wuta mutafakon alai sai ma fasara mai utullun ya ce al'utul غليظ الجافي متن قاتو من كوشن علي على جواز يفتح لجي متجري روا كنا تفتح تجي من جواز جواز كو شنو جواز كو جواز duka dai abin ma da zalin ima da wannan ya ce wahuwa jamu lamanu imana ya fasara cewa ana nihin mutum marowaci mai tara kudi bai badawa mai mako wakili wani ce adda kamar mukhtar fi mashati a wani ce ana ni katan mutum mai tamaka wajen tahiya mai tamaka katu mai tamaka dai ce akwai akwai girman kan dai wakili wani ce ma fasara jawazikin kasirul batin dan gajere mai katan ciki gajere mai katan ciki shi ne jawaz shi dai wani kun dai an kakana musu kai ko mai girman kai kurin ga kato ga girman kai wani sune yan wuta dan dai magana babanmu masu rauni ga rauni an raina shi amma a wajen iya da kima a wajen Allah ana kenan wa an abi al-abbas sahal ibn sa'ad as-sa'di radiyallahu anhu qala mara rajulun ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin indahu jadas ma ra'yuka fi hadha fa qala rajulun min ashraf an-nas hadha wallahi حري إن خطب أن ينكح وإن شفع يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا hariyun in khadab alla yunka wa in shafa alla yushafa wa in qala alla yusma liqawlihi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من من الأرض مثل هذا متفق عليه abin da yake ruwaya sahal ke ba labari marar rajulun alan nabi sallallahu wani mutum ya zo hucewa nabi ya zamane ya zo huce ta gabansu na akwai karantarwa ba na yi da mutum bane ba sai faƙala lirajulun inda hujalus annabi sai ce wani mutum suna tare da manzo Allah shi mutumin wucewa ce ba nan ba wurin shi akwai wani mutum suke tare a zamani sai manzo Allah sallallahu alaihi wani mutumin suke tare ma ra'ayuka fi haza me zaka ce kai wannan bawan Allah me zaka ce akan shi faqala rajulun min ashrafina kai wannan mutane yana ce manyan mutane min ashrafin nas iya daga cikin manyan mutane manyan gari yace hada kaga irin wannan wallahi na rantse da Allah hariyun in khatafa an yunka haƙiƙa irin wannan yini armi za a bashi ya kai a bashi armi wa in shafa ayun shafa in yi nemi ceto za a bashi ceton kowai irin wannan mutanen ke manyan mutane ne masu karamci fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ciru bi ce kala ba sun mamar rajulun akhar kuma sai wani mutum ya zo wucewa ta gabansu shi ma da annabi ya zama wani mutum ya zama ne fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayuka fi hadha shi ko ne zaka ce kanshi fa qala yace ya rasulullah ya manzo Allah hadha rajulun min fuqara'il muslimin shi manzo wannan iya daga cikin talakawan musulmi yace hadha hariyun kaga wannan haƙiƙa in haɗa ba allayunka irin wannan yanin ma'armi irin su jile biyu irin wannan yanin ma'armi ba ba shi armi gaskiya irin wannan ba ba shi armi haka da wani ya haɗa abin da biya mutane irin wannan ba ba sa haka nan ba ko yanzu ka je mun baka kobi ka ci kana sama ci ko yanzu haka ne a ga baka aiki ba kadara ba kobi kurin kana yawon kurin babu abin hawa ba ka je a ƙasa amma a felo ba ka ta kasan zama da ko yanzu an shafi an samu matsala baka da komi ba aiki ba komi ko an akwai matsala to wannan kenan ya hada abin da yake da biya mutane shi ya manzon Allah kaga wannan gaskiya yana cikin talakawa musulmi wanda idan ya nemi arami in khataba Allah yunka ina ma ne ba ba ba shi arami wa in shafa Allah shafa ina ma ya ce to ba ba aiki da cetan shi ya cetan kowa wa in ka Allah sama amma magana ba jinta amma magana ba shi wurare kai ya ci ko magana ci mai komi ko da magana ba shi magana shi to dai ƙarin magana faƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam haza kaga wannan na ƙarshe kenan wannan na ƙarshe wanda talakan ba shi da kowa ilim alimi ba za a ba shi ba ilim ce ba ba shi ta ba shi magana shi yace kaga wannan khairun min milal arzi misal haza wannan yahi wancan cikon ƙasa duniya duka irin wancan ne wannan ɗayan da ya yi su mana irin wancan wanda kace a bashi arama mai kaza mai kima kima cikon duniya gaba daya wannan shi kai diya hisu eh duniya gaba daya wancan irin wancan ne masu yawa masu kudi masu kima masu kaza kaza wannan ɗayan talaka diya su kima wajen Allah kaga menene kaga abin kenan ba ruwan Allah da ka tara su kai mai kima ne dan manya ne mai mukami ne mai kaza ne a Allah ba don da muke riba ba wannan tsakaninku ne mutane kuke da mu'amala da mutum da kima shi dan wane ne ahlul baiti ne baya maradi ne sharihi ne wane ne duk wannan tuku ne tsakanin Allah ba wannan ake shi ba Allah waye kai tsakaninka da shi shine zama ga ruwaya ga dukkan anan ga ba ruwan Allah wani dan wani jikan wani mai uba ne mara uba ne a ce shege ne ga mai uba ne kuma arbi ta dama shege ne bai da kana an ce ga dama ba komai an ce shege ne bai uba dama ga bai komai haka ne ɗabi'a mutane an ce bisu ma ko haka ne bisu kama kana man kama ina ka ce kaza ne ya kai ne mamakin su an zo zara man ka ce wani ga ce wai kaza bai da uba ko kaza ne kaza kaza ne wannan za a matsale ka yan gidan tsaye bisu ma kama kana kwata kwata kenan Allah iya alaka da bawa in akramakum inda Allah atqakum kudan shine mahi karamci a wajen Allah mahi tsoron Allah inna la la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ba ruwan Allah da ku shege ne wallahi sai kana kallon bai da uba shege ne ya ganshi a gidan aljanna a gidan wuta faru Allah dan wane ne Allah kurin muhi kima wajen Allah ba ko ba Allah ne buzuzu ma ba Allah ne ko kushe ma Allah ne buzuzu ma ba Allah ne eh kai ma alaka kar Allah sai buzuzu yi ka wallahi sai buzuzu yi ka kima wajen Allah an kuma ga lalace buzuzu yi ka wajen Allah tabbas haka annabi ce kuna alfahari da uwa daga ganu ya ce wani buzuzu ma ya koyan ku kima annabi ce buzuzu ya koyan ku kima ya ba addini ba imani miya wani su miya wani kima ba wani kima wajen Allah babu imani babu wani kima wajen Allah babu imani kun da Allah imani ne ba ruwan kadan wani shi kan wani shari'i ne wani ma uba kurin waye kai wajen Allah kurin waye kurin kaka diba wani wani saman kasan ka kai waye tsakanin Allah wani abun ku a duniya ne dan wani jikan wani jikan wani wannan abun ku ne a duniya amma alaka da Allah da bawa kai tsaye ciki ba wani magana uwa ko ba ruwan Allah da kowanka kai ne tsakanin ka kai tsaye kurin kai na kware ne da kware ne da Allah na banza da banza ba ruwan Allah da asalin ka dukan ku min turab adam min turab dukan ku abdin annabi ce haka annabi ce dukan ku daga adam adam tukan suraki kurmi hikima wajen ku annabi ce kurmi tsoron Allah naka mutum kai alfahari damu da shi dan wani jikan wani turban ka zaka yi zaka turban zaka zaka yaudar kanka ko ka diba me alaka da Allah ni wani jikan wani kana dai ana ba wuta ko kuwa na da annabi nu a wuta dan wuta bane ba wannan ba ruwan Allah ka san da dangantaka wannan abin sun ci kenan to amin dan haka sai ruwaya ta gaba yace nan ya fasar hariwi ne ma'ana haƙiƙun da kunan kusa ɗaya kunan sai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjat al-jannatu wan nar fa qalat an-nar fi al-jabbarun wal mutakabbirun wa qalat al-janna fi du'afa'u an-nas wa masakinuhum faqad Allahu bainahuma innaka al-jannatu rahmati arhamu biki man asha' وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها abu sa da ke ba labarin cewa ita ce jannatu wannan da wuta da aljanna aka tada gardama ko iya ce ni ne ni ne kowa iya isa iya ga shi ne shi ne aka tada rigima kowa iya hudin nashi me yawa kana tsakanin wuta da aljanna halittu na allah allah sa suke yau da magana annabi ya ce faƙalatin na wuta ta ce fiye da jabbarun mutakabbirun tana alfahari Allah ba ta aiki ni nake murkushe duk wani mai tsaurin kai da mai girman kai kina a ciki na suke duk wani masu tsaurin masu tsaurin kai masu girman kai a ciki na suke kenan tana ma Allah tana gama da makiyan mutanen banza ta alfahari da haka shine aikin ta eh ni a ciki na mutane masu tsaurin kai da masu girman kai ciki na suke in wuta وقالت الجنة كما أجل تكتيا في دعفاء الناس ومساكنكما duk wasu masu rauni talakawa masu karamin gari a ciki na suke kinan ko yaji shi ya yi shi ne ta jimana ko zuma ke tsakaninsu ko yaji shi ya yi faƙata Allah bai noma sai Allah rabar gima Allah ya shara'a tsakanin wuta da aljanna mai Allah ya hukumta kowa dangane kenan kowa tsayan na shi Allah ya ce inna kil jannatu rahamati arhamu biki man asha ke aljanna ke rahama ta ce rahama ta Allah ce rahama ta ce ina jin kan wanda na so da ke wa inna kin naru azabi ke kuma wuta ke azaba ta ce ni nake azabar amma u'azzibu biki man asha ke ma ina azabtar da wanda na so da ke ba shi kenan ba yace walikale kuma alaimin duwa kowace na dora ma kai na sai na cika ta kaji sai an cika wuta sai an cika aljanna wannan ruwa musulmi rututa an ce yaya ne cika aljanna cika wuta kowa san dai nasi ya tabbata wuta za ta yi cika ta batsewa ana tura tana halmin mazi Allah ko ƙari a danna a danna ta ce halmin mazi sai Allah subhanahu ta ya ya dora kaho shiga wuta wannan nasi ne ba ruwanka da take ciki kuma ba saka nan bincike take ba kuma haka ya ci kaho kadan guram za ta ci kakkak ya isa ya isa za ta koshi kenan wuta cika wuta cika wace dam a matse haka astuka a matsayin suke wuta babu haka take amma ta yanci aljanna kodowa ta tabbata annabi sallallahu alaihi iya cewa idan Allah ya raba aljanna Allah ya shirya aljanna ga raba sami yawa ya mata wadi arduwa sama arduwa sama wata ardu har haka ce ba ardu ardu wala ga gam hadanta ga tsawon ba arduwa sama wata ardu wadin aljanna aka ce sammai da kasu sammai ba sama ɗaya ba sama zuwa da ba samawatu wal ard yanzu ka tana mai lissahi maka lissahin sama wannan kurin ko wanda cewa sama wannan kurin sarauta ba ta tamu ta gagara duk wani mai lissahin ɗan adam duk ilimin shi ta gagara ɗan adam kalkilikin tsawonta ta huce na duk wani ilimin duniya ba cibiyar duniya da take da za ta baka shifar kaza babu a duniya babu babu ma babu ko ƙarya ko na ƙarya babu ko na ƙarya babu ko na ƙarya babu shifir a duniya ce ga sama tsaya ga a abin su ƙoƙari daga nan zuwa turmamuwa kaza kiyasin tahiyar haske shekara kaza shekara kaza zuwa turmamuwa kaza ko zuwa ga lakasi kaza wannan shi ma ko ga lakasin wai bisa baka jibin abin hakika zuwa hasashe ne amma ba su da ilimin sanin abin da yake cikin turmamu ma gaba daya wallahi ba su hanzu babu kakace wani babu shi a ilimance abin ya huce hankalinka ya huce illa kun imani girman Allah ya girma ne wa inna la musi'un Allah ya girma abu to da haka Allah ce zai to zai ba da gidan aljanna zai ba da abada abada a nika talaka dan aljanna talaka yana kaman duniya su goma su ne talakawan kanzon zai cikin kwanan matalaka a Allah kai sama samun kiso ba talaka ba sama kan ka bar ma kasa kai sama don talakawa na talakawa ne duk dukiya ta duniya su kana alfahari dukiya dubai saudiya ina ne ina ne amurka ina ne duk duniya ga da'awar duniya ta mana gaba daya duk duniya mulkin duniya gaba daya talakan iya da shi su goma daban da Allah kara mishi annabi ya ce annabi musa alaihi salam ya tambayi Allah talaka ɗan aljanna aka ce aka yi mace cewa duniya limki su goma ce Allah manyan wa ce wannan gararsu gara mutum biye ji ya ce wannan wannan su ne Allah ce wannan ba magana kima wannan Allah ce ni ne da kalla ce da kaina na sami shuka shifka su da kaina na giro na karma aljanna ne musu shifka aljanna su ya huce hankali ya huce a gaya maka ya kaji kurin Allah kai mala'iya aljanna kenan to haka kenan yayin cika aljanna za a ba kowa a bada a bada an ba kowa kowa ta ishe shi kuma ga saura ga saura gidaje gida bid gidaje bid ba masu gasa gidaje bid ne gasar ba masu to a ruwa ya tabbata da ce Allah zai halarci wasu bashi na musamman ya sa su shi kenan kare shin cika aljanna idan cika ta kenan ko ya samu plus ba ba gida bid ko ya samu plus kishi ko ya samu nashi shi ne cika aljanna ba cika ta ba kon irin na wuta kenan cika wuta daban cika aljanna ba magana kenan kaga dauka abu ne guda da ruwa ta tabbata wancan ruwa kenan ko ne daban-daban ne to dai anan magana dai ta du'a fawo matsayin masarautar mutane kenan kakkare ne ba Allah kakkare mutum dan talaka ne kace kare na shi a yana da kima wajen Allah ya yi da yan garin gaba ya yi limaman garin gaba daya da masu kudin garin ka kana ga ba kowa bane ba ko a yi hankali wannan ruwa ke ta musulunci sai yanzu ne mulki wannan ruwa ya tajjatul jannatu wan nar da wuta da aljanna an yi gardama kowa iya ji da kanshi faqalat an-nar wuta tace fi al-jabbarun wal mutakabbirun ciki na da masu tsaurin kai masu girman kai suna ciki na wa qalat al-jannatu fi du'afa nasi wa masakinu ni kuma a ciki na masu raunin talakawa a ciki na suke faqad Allah bainahum Allah hukumci tsakanin wuta da aljanna yace innaki al-jannatu rahmati arhamu biki man asha ke aljanna ke rama ta ce ina jin kan wanda na so da ke wa innaki naru azabi u'adhibu biki man asha ke kuma wuta azaba ta ce ina azabtar da wanda na so da ke wanda kire kuma alaimul uwa kowace na dora maka na sai na cika ta mun bayani me cika wal ko na kowanne rawa muslim wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala إنه لا يأتي الرجل سمين العزيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناها بعودة متفق عليه من ذلك صلى الله عليه وسلم كي تشيوا للي إنه لا يأتي رجل سمين عزيم wanda zai zo kiyama ƙato ne gwabjeji jibgege ƙato da girma da komi ya ƙoshi amma duk girman shi annabi ce la yazun inda la janaba da bai kai yawunin huhukin sabru a wajen Allah shine ake cewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba mutu ana awo iri biyu akwai awo na daraja akwai awo na ayyuka Allah na mutane awo biyu akwai wani suna samun yauni na daraja akwai masu kuma rashin yauni na cikin kima kai wannan annabi ta yi kato ne jibgege amma ba shi yaunin daidai hukin sabarwa a wajen Allah wata ranar salam ya tare sahabbai sai a cikin daji ne sai abdullahi bin mas'ud ya hau saman ice haka a kusan su kasai ibn mas'ud shi ya kace kace mutum shi ba ce mai wada ya shi ta dan kadan ibn mas'ud mutum dan kadan ibn mutum dan karami ibn mas'ud dan karami ne shi shi ba baka ce bai shi kuran shi kun ta me zuwa hausa kun nan garmi wada ka shi wada ga mutun yawa ma kato ne ma dan gajere shi wada ko kato eh kato ne ma dan gajere to shi dan kadan dan kadan ne kun duka shi dan kadan ne ba tsawo ba girma abdullahi bin mas'ud dan bace mini dan bace mini eh bace mini to haka hausa ko bace mini ko shi dan kadan ne kware ma shi ke ne hausa mu yace sai sabai suke ba dariya suka da suke dariya kaurin dan kanana ne ka suke dariya suke dariya akan annabi ya ce kuna dariya ne kan kananan kaurin ibnu mas'ud cin kahon guda biyu sun yi wani dutse uhudu a wajen Allah gobe kiyama sai da kima sai yi girman dutse ya wuni kenan nan gadi shi a cikin wannan ce sai ta gobe kiyama Allah iya aiki da iya mutane kima ta yuni ta jiki kuma da ta ayyuka shi a canan wani zai zo gobe kiyama katu ne jirge ke amma ba shi daraja daidai ko a cikin kimanin daraja bai yi wani daidai hukin sabro mutafikun alai wa an wata ruwa ta abu hurairar radiyallahu anhu wannan wani zai iya kama ka na maganar cewa ai wajen kima ne ba kima ce wannan tabbas malama musamman malama hadisi suna cewa hakika ne Allah yana awa mutane awo da kuma zama tawilin ai kima ce ba ta ta hukunta baro ba ba kima bace ba yaunin ko yauni ne ko ya tabbata haka nan kaka jaba kan kalawin tawilin magana eh Abu Hurairah ke bada labarin cewa anna mar'atan sauda kanat umul masjid aw shaban na ko shakka mai ruwaya shaban ne ko a mata mace ce ko namiji shi dai amma ne kalmar magana gurin mace gaskiya magana amma dai kalmar magana to wannan yace wata mace baka kan ta umul masjid me ta umma man ta kanis man tana share masallaci fa faqadaha aw faqada wa namiji ne nabi mana yana mana me ne mata bai ganta ba ko kuwa yana mishi bai gashi namiji ne shi dai anan ya ce fas'al anha annabi sai tambayi wannan mata ko wannan mai shara namiji ne faƙalu mat ai ta mutu ko ya mutu annabi ƙal afala kuntum azantumuni bi me yasa ba ku gaya mu da ba da mutuwarta ana dai shi mun sallagawa ce faka annahum صغروا أمرها أو أمروه أنت أمره كمان علام علينا أنا يزاي مشارة مثلا قاوة لما مشارة مثلا تنتا موت كما علام سرري لما ننتا مشارة هذا أتارو من ذلك لما أتارو من ذلك كزوك يوتسلى جنائزة أتلقى زاهري تبيع متى نتي سرري سرري نتسنى كبتا كيبا أتارو من ذلك يزوي متى سلى sai faƙal an riga an binne ya ce dulluni ala ƙabariha ko ƙabarihi ce gudan kwanin ƙabaranta ko kai na ƙabaranta ko ƙabarin shi fadalu suka shi ƙabarin fasalla alaiha na beji kan ƙabaranta ya mata sallar gawa sabuwa sun maƙal na wanzu ya mata wani ci addu'a ce ya tabbata annabi har sau sabai sun yi sau kuma sabai suna akan samu sadin wani shugaba wani babba ya zo salaga ta wuce iya zuwa kabari ya sahu ya salla wani babaka ya zo wanda ba yi ba annabi ya haka dan sabai na ga abu huraira eh, aisha ta rasu bai nan akwai alaba yana kamar zaman waki ko wali ne a madina shi dai bai nan aisha ta rasu ya zo sabba aka tafi kan kabarin aka yi musu yi mutu sallah an ce dan wani babba ya zo haka imam ya zo sallah ta bar shi yana iya yin sallah akan kabari na sallah gawa ga wannan mutumin da ya mutu shikenan dai anan annabi fa sallah alana ya mutu sallah su maƙala bayan ya ƙare sai ka ce musu inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulma zulmatun ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim muttafaqun alayh annabi ce musu wa'annan kabarbara ciki suke da duhu ga masu ahal kuburkin amma Allah mai girma da buwaya yana haskaka musu kabarinsu dalilin sallata a kansu ko addata kansu annabi nan mai karuwan karuwayar mace ce don tana sharan masallaci ana ga wani aiki ne ba mai kima ba ba ta kai wani amma annabi annabi ya hada na da ba a tado shi ba wata ruwaya mai wakana cikin dare ta rasu suna ga stadium ana salama kama an matsa mishi ne duk da annabi ya kuta mai rashin sani da an gaya mishi da ya zo yanzu bai nan kima amma ya zo ya mata sallah kan kabaranta wa an wata ruwaya ita mata abu hurairah radiyallahu anhu anan yace min ya sama fasal ta qum min ta qum eh bi fatal sa'i wa dum da ai ta kanus shi ma shi ma tana shi dinda mun kare bayani me al qumama al kunasa kun shine shara kurun me azantamuni ma'ana alamtumuni ma'ana kusaran da ni tafsirin abin da muka gabata ne kuma kamar shi da tunda sabai bukata min fasara shi وعن وترواية أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عشعس أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره مزانا صلى الله عليه وسلم كي تشوى ديوى عشعس أغبر متم غاشي فزا فزا غاقورا بابا ba ta gara ba gyaran kai sumun an kefe shi an gyara kashin gashi gashi nan kurin amma ya ce inda za shi kowarin za a mai domin kyaure shi ma dafin bil'abu abu za a mai domin kyaure don ba kuwa ba ne ka sha maka yalla kuma a wajen mutane amma duk da wannan matsayi nashi lau aka samu allah laba inda zai rantsuwa ga allah allah bai barin shi ka fara shi labar rahu na rantsi da allah garin nan ya ga bala'i wallahi garin ya yi ruwa ya yi ruwan na ba ruwa maka fara zai to allah bai barin shi ka fara kawai ruwan bayan allah sai wa an usama zama kama ga ruwaya a gaba zai kawo irin wannan ruwaya a kace ta abu wa ana an usama da radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil janna fa idha ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jadd mahbusun غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء muttafaqun alayh usama radiyallahu anhu ke ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qumtu ala babil janna na tsaya a kofar aljanna ya diba aljanna faiza ammatu man dakhala almasakin ina ga mahi yawan yan aljanna talakawa ne wa ashabul jadd mahabusun ga masu kudi an tsare su ana bincike su tun suna ciki talakawa an wata talauci ba mai san shi kuma ga fatalashi hidai magane bambam wani iya cikin abin da ke fasara miskin fakir mana mahi karhi miskin mai karamin karhi ne ba talaka gaba daya ba na farko a nasarar salama cikin addoyin shi lam na auzu baka minar kufur wal faqr ana mai neman tsare Allah ina neman tsare daga talauci da kafirci talauci da kafirci daga masu Allah mai tsare kiran faqr shi abin da babu ya kana maula babu amma miskin akwai abin bukata ba baje baje amma akwai daidai gurgudu annabi na addu'a Allahumma ahyini miskinan wa amitini miskinan wa shi ne fi zama da masakin Allah ka raya ni miskina na baki addu'a ka amshe ni na miskini gobe kiyama ka tana layin miskinai na baki yana addu'a haka ya kantar kenan miskini daban fakiri daban na annabi ya neman da ya ce miskin masu a talakawa masu karamin ƙari ba talaka ba ba ce gaba ɗaya ba ne ba fadala ce ta faƙar gaba ɗaya ba komi wani matsala ce Allah kiyaye sai ake cewa shi yasa ba ake cewa annabi ya neman daga daga faƙar suka ce wal faƙar wal kufur in za ka ne ikhwana mun suka ce sai suka ce talauci ka huce in wani juna ne ba wahala ka huce daga can talauci ya kai mutun ka huce in yi in yi wa ya gaya sai sai mutum ya bar hanya Allah mana kariya ga talauci gaba daya mana karamin ana ne karamin karhi masu karamin karhi to dai nan abin da yake ne ruwayar yace ya tsaya kola aljanna ga mahiyan masu kada masu karamin karhi zamu ci talakawa amma tun suna cikin aljanna wa amma wa ashabul jadd mahbusuna su masu kudi suna ana ta bincike biye da ilbiyu da dolar tun daga biye zuwa miliyan ana bincike da kaina ta hoto kashi matsalar kudi sai an tambaya min ana ka tasabaha wa fi ma anfaqa daga ina ka samu binciken ko zamana kudi daga ina ka samu su iyawa sun zo ta hanya ta kware kwadago kai kasuwa kai riba ka ce halaka ce 100% to amma fi ma anfaqa ina kashe su ka gani ko da nan ka tsira iyawa can ka tsira shi bincike biyu ne ko ne ana bukata ka samu wayan ka wuce samu shi kashe shi to shi za ce kenan za a yi su talaka suna can suna ciki tsoron ka gano dan wance talaka ba irin talaka hakurin ka yi gama gari talakawa ne ba su da matsala shi ne magana ba su da matsala ta ce kuwa ka talaka wurin kayan ɓannan kai kawai ya sake aljihu kai tsaye da mai kudi ya kowa a talakawa ne wanda ba su da matsala ko ɗaya ya talaucin kurar kenan mai mutum mutum zama ya bincika ba su komi ba su haram ba ba su zalunci kowa ba eh ba haram ba zalimcin kowa haka su gaske Allah to me za mu take shine shi zai mishi da matsala ba ka ce koyi ma talauci nake da matsala ga fa talauci ka talaka ne ko ta aljanna ba su kuya kan a kofa a ba haka bane ba su ma abin da tsaye da su binciken abin da suka tara ne haka mun take ciki eh Allah hore muna Allah ma an badawa kala sama cikin masu gaskiya Allah kiyaye da kyau a takaice nan fadala nan dai an ka fadala ta masu karamin kaji ko talaka ko yace eh wa ashabul jadd mahabusun su masu kudi suna nan an tare su a gairar anna ashabun nar kad umar bi milan nas tuni an wuta wuta wancan talaka a gidan janna su kuma suna nan ana ana bincike yace wa qumtu ala babin nar annabi ya ce salama kuma bayan ya kare kallon aljanna ko mun yi talaka ne ko ya ce na tsaya kowar wuta ita kuma fai za'amata man da kala a nasa mahi yawan 'yan wuta mata ne haka yake na kun ce kwada ba za su bisa da wasu an cari kansu shi haka ne kaida ba yana bane ba bukata ya kwada kwada haka take su ne mahi yawan 'yan wuta mata abu ne ɗabi'a ce kuma abu ne haiwa abin gari ba abin haili na abin da ke sau da ko ya canza wancan ma ne mai labari ga halinsu annabi da ya magana cewa an gwada mai wuta an gwada mai aljanna ya ce yawa azini a idi ga mata ya ce amma an gwada mahi yawan yan wuta mata ne wata ce ya rasu lalla don mai muka yawa a gidan wuta ya gaya masu cikin dalili takaffunin ashir eh kuna butircewa ni'imar miji kyauta miji yace inda lahunda inda zaka kyauta zaka mata kyauta wa tsawon lokaci kina da shiga dari ma shiga dari misali kana mata kisa ne ke ta ga lahi daya za ta ce ma ra'atu minka khairun qad min tabbi bi tabbi ma haka basu ba wahala su wannan wannan abun da abun da ka mata ka huta a zage ka a kore ka shara na ka shawara kana kai da kawo dare da rana kun ka kawo ne daga ka abinci ka kawo shinkafa kawo ka ce wani a ɗaya rana ka ta miyan wani gama haka suke da kuma ce bai ka tauna ma wannan ɗabi'a su ce wani da bai ce wani abun ya ce shi ne muhimmin abu da kai mata wuta abin akwai matsala ƙarin shi ya ƙare wani hi hai tun iya ƙarin shi hai ƙare kurin doki ya kawo ya baka kurin ya gida da wata kunya kuna duk abin da ya zai kawo hamon shi kurin ya za a kuta abinci da ke yanki hankali kwance ya kawo ruwa ya ka abinci kudin ce wani kudin sa komi wanda Allah mai mutu kana kun shiga taga shi sa Allah Allah mai Allah mai adalci ne shi sa Allah bai yayi Allah yake musu hukuma kan wannan abu ya kamata ku tausaya maza ku wani a wajen zagi za yi yaje ya dauko ya sha wahala komai zai samu shi ji jimri kun hama shi wallahi ko ya dawo gida tukunya ta hau shi ne kun hama shi kuma mai butulci shi sa Allah bai bari na ku labarin wani amini ko sarki ko na musulmi wanda kurin ta ce ni kurin abin da ke bukata yau kun so ki yarwa cikin turare kurin a zuba turare kurin yarwa cikin turare kurin turare ta ce ta ce turare kurin ta ce kurin ta ce an gama amini babba sa a kawo turare ka iri ko turare ba ɗaya ba turare nau'i ban tsada a gama a gama a gama aka gama a cikin gida a gama kun ta shiga ta dama ta raya ta raya ta raya ta raya kurin cikin turare ta an ga ta ce an kare shi kenan can ana nan wata ran sai ta gama su ta ce yo mai ka taɓa ne mara ta hannun ka mai ka taɓa tun da kake mai ka taɓa ne ya ce hatta yau matib ya ce haranar turare haranar turare mutum ga kita na haranar turare abu da ka turare akin akin ta bashi ne nemo turare iri a gama ya ce hashi ma mutum koyi ba hatta yau matib haranar turare ba abin da na yi ta mance wuyar ta bashi wajen gama turaren wannan ta ita ma ita mince ta bugi take wannan mata sai hatara kenan tabbas Allah bai bari Allah bai barin ku akan butirci ga maza haka annabi ce shin dalilin da kike gidan wuta butircewa kufrul ashir butircewa ni'ima kyauta ta miji wannan abu nasi ne karara yanzu dai mun ji wannan ruwaya ta Usama annabi ya tsaya kawo da aljanna ya ga mahi yawa talakawa ne a lokacin su masu kudata ana bincikensu tun a lokacin tun an kai an wuta wuta kuma ce ya tsaya kola wuta ya ga mata su suka yi wa gidan wuta sai me ya sai fasa min aljad ma'ana alhazu wal gina shi ne masu mata kwan dina kuma mabusun ma'ana ya zo da ba da dukkan zanna ba ba su sun shiga zanna bane shi ma'ana an tare su shiga ba ya kare bincike sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mad illa thalatha babu wani yaro da ya magana a cikin zanen goyo sai yaro uku isa bin maryam wa sahibu jurej wa kanu jurej rajulan abidan fattakada sauma'atan fakana fiya fa'atatu umuhu yusalli faqalat ya jurej فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته هو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته هو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تميته حتى ينظر إلى وجه الممسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادتها وكانت امرأة بغيل يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتنن لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فاتت رائيا كان يأوي إلى سمعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين السبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى السبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان راعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحونه به وقالوا نبني لك سومعتك من ذهب قال لا أعيدها من دين فما كانت كما كانت أتكشد إيداري أبن دك دي رواية المهم mutane uku ne kadai suka yi magana suna zanen goyo a wannan ruwaya annabi sallallahu ke cewa lam yatakallam fi namadi illa salasa babu wanda ya magana yana zanan goyo sai yaro uku isa bin maryam isa dan maryam da sahibu jurej da wani yaro na ana kira mana na jurej yaron jurej me wakati wakana jurejun rajulun abidan jurej wani mutum ne mai bauta cikin manufa mutum ne mai bauta da Allah fattakala sauma'ata ya riki daki da ake na bauta sauma'a da ake na bauta alikta ba suke ne daki da kuma ka komai bauta Allah kurum ka keɓance kanka fakana fiya a cikin wannan sauma'a da ake bauta a tafi zo ko ina a nan fatatu ummu salli washe ta zo iya sallah wal jurej ta ce ya jurej to an ce na akwai bauta amma bai da ilimi wanda zai san hukuncin wannan abu iya sallah ta ce ya jurej sai ce ya rabu ya Allah ummi wa salati ya san zai shi zan iya bautar Allah ya gato bautar Allah zai bari kullum ga kiran uwa bai da amsa bai san ba jawabi bai san ba ta wani fatawa ba amma sai ya rinja da yin shiru tun da bautar bautar Allah ta mai kai bautar Allah kullum yake shi ce ya rabu ummi ya Allah uwata kuma sallata bai san me zai iya wannan hali ya kyale uwa kiran bai amsa kira ba ta kabar ala salati ya ci gaba da sallar shi fansarfat uwa ta koma gida falamma karmi lagar washe gari a tatu sali ta zaka da uwa dai ka taran ta zo iya sallah kuma dan jarabawa fa qalat tatta ya jurai kira ya jurai nan ma fa qala ay rabbi ya ubangiji in ay rabbi ummi wa salati ya allah uwata tana kira kuma ga sallah ina yi yawan ta tare da dibiyan ke ba فقط على ثلاثة تقبل سلش بأمس كده تبع فلما كان من الغد أتتو وسد كم ساي وسكري قانا أو كتسا كذا وادي يا سلا تتي يا جريج نما يتي أي رب أمي وسلاتي يا الله أواتا كم من سا سلا فأقبل على ثلاثة تقبل سلاتي تو أنا أواتي زي فقالت تتي اللهم لا تميتوا حتى ينظر إلى وجود المؤمسات Allah ka kashe jureji he ka gama shi da fuskar karuwai bai ganin wace ba zan karuwa shi wanka ce hadarin saba ma uwa ko da uwa kaga wannan waliyin Allah tabbas amma uwa ta mai addu'a ta kama shi shikenan ta mai wani addu'a ita kuma ta ta fatazakar banu isra'il durejan ana cikin hira cikin yan duniya kasan kullum akwai matsi ga ta yan duniya ana tattauna cikin ana tattauna ana tattauna cikin mutum yahuda cikin cikin wannan ake banu isra'il suna tattauna banu isra'il cikin mazama ake tattauna ta banu isra'il sai aka kawo maganar jurej ka ai mutum ne mai ibadar Allah bai komai ana yaban ibadar shi wakati mar'atun baghi ita masarar da kusan ako a cikin akwai wata mace karuwa ce sananna mai kyau kyakkyawa ce ana war misali ba wajen kenta karuwa ce sai fakala sai ta ce musu in shi'itum la yaftinana in kuna so zan jarabe shi mana zan fitine shi shi kimi habawa wake shi wa shi kimi zan jaraba zan na ma zan cikin fitina yanzu ta kina za ta gama da shi kan kullun nan iska soke ko iska ne duk dan duniya shi ke ko lalace haka sai haka dabi'a mutum duk lalace ko shi ko lalace tace ku bari zan kuma ganin shi ka gani fata'arata lahu ta je ta kwalliya ta bujuro ta zo ta mai abubuwan karuwanci falamin iltafit illa ku kallanta ku kallanta ba ba ta shi ta shi kallon ma kallanta ma bi ba fata ta ra'iyan kan ya wila samati sai ta ji akwai makiyayi iya zuwa karkarar inda yake samati sai ta gabanin yake ta shiri ne kuran sai wani makiyayi anan wannan makiyayin sai ne meta fa makanatu bi nafsiya fauqa alai wani tattar jan kan wani makiyayin hizin da ita wani zinin da ita kadara kurin sai cike shiga fa hamalat cike shiga falamma wala lokacin ta ayu kuma lokacin namu gaje amma a takaice a hausa mu yi da mun zo mu ta gibar a takaice dai wannan bayan Allah wannan cike ta aihu tana aihuwa sabon yaro daga ina ta ce jirejuwa ta ce haɗan jireji ne a don ku kyale shi da damar kunan a ce shi da da yake zuwa ya kibance ya ba shi da munawuki ne haba ko da ta wani magana inda aka yi hirar daban yan duniya ne wata daba ce ta iska aka tattauna aka zo a wani abin amma yan gari sani ba yan gari sani ba yan gari yana labarin shi ne ta ga 'yan gari a yau da shi mutum aka taru tu da 'yan duniya gaban 'yan gari aka zo inda yake sallah aka zo aka hordo shi daga saman abu aka hordo shi aka rushe ginin kai da matsalaci ne kaza kaza kaza kai da mutum maza ne ka kibin jagana ne kaza kaza kaza yace me aka yi me aka yi suka ce wannan danka ne wannan dana ta ce danka ne gashi mata ka yanzu da ka he shi ce ina ina yaran ya kayar an bar shi da ma ya sallah aka yaran junaji ba mai wayi ba ni ma Allah bane ba amma yarda da imanin shi da Allah yarda Allah bai kubutar da bawa da kwarai ba bin ba taɓa yi ba shi ba da malama amma ya ce a kame yaran don harin da shiga amma ka bai ba zai wuta an wulaƙanta shi a kayaran a kayaran hidar hannu saman cibiya cikin yana ce yaro mana abu wai ubanka yaro a goye sai yarda da Allah kuma Allah bai kuma yi maka baya maka magana akwai bayan da wanda suka rantsu Allah bisa bisa bisa kafara yace yaro wai ubanka har yace wani makiyayi kowa sai mutum shi kenan kuma haba kuma ka shawo shi wayo ka shawo jire aka nima albarka kaza kaza yanzu gidanka gidanka na na laka za a gida maka zinariya kaji kai yanzu ya shiga yanzu ka taba kai mana ya taba ka zama gidan zinariya yace lala a'idu min tinin kuma da min gidan laka Allah kai insha Allah zamu dawo kan hadisi mun komai da shi gaban insha Allah na bayan azumi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته